أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau muna juma'a biyar ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda ya daidai da 24 ga watan 11 miladiyar annabi isa alaihi salam 2017 muna cikin kitabun zakati a wani babi wanda ba kai karshen babin ba shine babun ma udiya zakatu fa laysa bikanzin to a ciki ne muka kwana akwai hadisi ko ɗaya ne ya rage da haka za mu ci gaba daga inda aka kwana insha Allah
حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق أخبرنا الأوزائي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن أمارة أخبره عن أبيه يحيى بن أمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عوائل صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة
حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال العوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس عواق صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ana da cikin babin abin da ya shafi duk abin da dukiyar da aka fitar da zakatta falaisa bi kanzin ba ta cikin wancan magana da aya ke cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim wallazina yaknizuna adh-dhahaba waɗannan da ke taskace to ba su ciki ma'ana wannan dukiya da sun bi kanzin ba kanzi ba ce ba kanzi ba ce in an tuna ma'anonin kanzi dukiyar da ba fitar da zakata ba ɓoye dukiya binnin na dukiya da sauransu to wannan babin ne ake ciki don haka don a san in ya karanto a san mu ɗabaka ya ce haddasa na isa haƙo ne zai da isa haƙo ne zai da ya zantar da mu ƙala ya ce akbar na shu'aibu يجي شعيب بن إسحاق يازن تدم قال الأوزائي الإمام الأوزائي يجي أخبرني يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير يابان الأباري أن أمر بن يحيى بن أمارة سندي أمر بن يحيى بن عمارة أخبره يا باشا الأباري أن أبيه يا كربود قبابنشي شين يحيى بن أمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يجي حقيقة يا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي ليس فيما دون خمس أواق صدقة باب زكاة معنى تواجبي fi ma duna khamsi awaqin cikin abin da bai kai uqiya biyar ba jiya mun ji abin da aka uqiya uqiya awaqin jam'u uqiya wal uqiyatu 40 dirhaman dirhami 40 shine uqiya daya dirhami 40 shine uqiya daya to kaga kenan 40 sau biyar 200 kenan to 200 kenan shine nisabi to duk abin da bai kai dirhami 200 ba babu zakka cikin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysa fi maduna khamsi awaqin sadaqa kaga mafhumi ya gwadi in ya kai watan uqiya biyar fa fihi zakat kenan zakata wa jama'a in ya kai uqiya biyar dama inda babu zakka in bai kai uqiya biyar ba amma in ya kaga mafhumi ya gwadi in ya kai uqiya biyar fa kaga ba faɗi haka ba amma mafhumi zai nuna haka in ya kai uqiya biyar fa to lokacin akwai zakka kenan walaysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa kuma babu zakka ma'ana wajibcin zakka a cikin raqumman da basu kai biyar ba raqumi biyar shine khamsu zawdin raqumi biyar kaga kenan in ya kai biyar sai ka janci fa fi hashatu za ba da akuya in ya kai raqumi biyar za ba da har ya kai tara in ya kai tara yana nan dai shatun in ya kai har dai shatani har dai ya kai ga ishirin da biyar to in ya kai raƙumi ishirin da biyar to sai a ce to a cikinsa yanzu za an ba fitarwa cikin awaki an ba fitarwa cikin awaki an ba fitarwa cikin awaki yanzu za a fitar ne a cikin shi kansu raƙumin وليس فيما دون خمس أو سق صدقة النبي صلى الله عليه وسلم جباب وجبتن زكاة cikin nisabi wanda ko kuma hatsin da bai kai ausuki biyar ba an noma bai kai ausuki biyar ba to me ausuki wuski shine mufradin shi ausuku shine jam'in shi to me mufradin wusku din aka ce wuski daya shi ne watan sa'i sittin sittuna sa'a to sittuna sa'an za ka ce sau biyar nawa kenan ɗari uku sa'i ɗari uku shi kau sa'i dun mudun na biyu hudu shi a sa'i ɗaya shi sa'i bai kai tiyanmu ba sai an ƙara da mudun na biyu na biyar to sannan ya kai tiyanmu in ana son tiyan mu sai an samu dunnabi biyar sannan ya kai tiya cikin kayan jamu don haka ka sa'i bai kai ba to yanzu dai wannan hadisi ya tabbatar da abin duk da bai kai auski biyar ba ba zakka cikin shi to ka kenan ko an ɓoye shi ba kan zibe ne ba kan zibe ne haka in kuma ya kai ausuki biyar an fitar shi ma ba kanzi ba ne an fahimta ma ƙuddiya zakatuhu falaisu bi kanzi haka nan ma in ya kai ukiya biyar dirhami ɗari biyu aka fitar da zakashi falaisu bi kanzi haka in bai kai ukiya biyar ba kaga ba zakka cikin shi ba a yi ba shi ma falaisu bi kanzi domin sharaɗi biyu ne ya zan ya kai wani mablaki shine nisabi ɗaya kenan sannan kuma ba a fitar da zakkar shi ba to shi ke da wancan wa'idi amma in bai kai ba ko ko a ya kai amma an fitar da zakkar alaisa bi kanzil na an gano mutabakar wanda hadisi da tarjama
حدثنا علي بن ابي هاشم سمعه شيما اخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه وقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فقتلبت انا ومعاويه في الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاويه نزل في أهل الكتاب وقلت نزل فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن إذن المدينة فقدمتها فقصر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو ولو أمروا علي أمر ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكوني فكتب إلي عثمان عن قدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لأثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي هبشيا لسمعت وأطعت وأن الحديث علي يا ذن تدم قال يجي حدثنا علي كوي والعلي سبود علي سنة ديوة don haka ake da saɓani wajen malaman hadisi wannan aliyu wani aliyu ne wanda imam bukhari ya yi ibhamarsa bai faɗi kowane aliyu ba ne kawai ya ce haddasa aliyun kawai to akwai maganganu da yawa akan kowane aliyun ne na wasu ka ce aliyun musulmin ne wasu ka ce aliyun madini ne duk an yi maganganu da yawa a kan shi sami a hushaiman ya ji hushaiman ba da ya ci akbar haddasana aliyun sami a hushaiman da ku ya kawo muku aliyun abi hashiman mu babu shi ko kadan aliyun abi hashimin din ne in ji wasu wasu sun ce alibin abi hashimin ne wasu suka ce alibin abi hashimin ne wasu suka ce abul hassan alibin musulmi ne sa'idin a ɗosi wasu abin da suka ce kenan wasu suka ce an aliyu bin abdullahi al-madini aliyu bin abdullahi al-madini amma dai wasu sun ce imamu alhabu zuwa hajjar ya ce waɗanda suka ce aliyu bin abdullahi al-madini ne sun yi kuskure kuskure ne kwarai da gaske babba alhafizul mizzi ya faɗi haka alhafizul mizzi shi ya faɗi haka amma kuma badruddin al'aini ya ce gaugawar cewa mizzi ya yi kuskure da ibn hajar ya yi shi ma kuskure ne to wallahu alam sami abu shaiman yace ya ji Hushaymu qala yace akhbarana Husaynun yace Husayn ya ba mu labari an Zaid ibn Wahb ya karbo daga Zaid ibn Wahb qala yace marartu bir Rabaza yace na shude da wurin da ake ce ma Rabaza Rabaza wuri ne tsakanin watan a wajen Madina kaman zango uku ne tsakanin shi da Madina zango mil 12 shine zango to kaga sai ka ce mil 12 sau uku mil 36 tsakanin rabaza da madina in kuma kuma kamar lissafin kilomita zai kama jin kilomita ko 60 da wani abu ne haka domin in karaba in karaba watan 36 gida biyu nawa za ta baka 18 ko to irin ta za ka samu 18 din sai ka kara to shi lissafin kilomita kaga ka ce sha takwas ga talatin da shidda yi kama nawa hamsin da ko da hudu ne yi kama hamsin da hudu yi talatin da shidda sai a ɗauko hudu a sa nan ya zamo arba'in can an baro sha hudu hamsin da hudu kenan to kilomita hamsin da hudu shine tsakanin madina da rabaza kilomita in kuma mil ne mil talatin da shida to shine ya ce ya haɗu da watan marartu bin rabaza na wuce na shuɗe da a rabaza wurin da ake ce marabaza fa idan ana bi abi zarrin ko da indi ba sai dai kicibis da abu zarrin algifari babban sahabin nan na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qultu lahu ma anzalaka manzilaka hadha sai nace me ya saukar da kai wannan bigire naka me ya saukar da kai wannan bigire naka qala kuntu bishami yace asalin labarin yadda yake kuntu bishami na zamo a sham na zamo a sham ne can sham ne domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce masa a wani hadisi in gini ya kawo sal'u to ka tashi ka koma sham haka maza Allah ya ce masa kuma wanda abin da zai faru sai bayan shekaru masu yawa maza Allah ya ce in gini ma'ana gine-gine gidaje na madina sun kawo ana gini ana gini har an kawo dutsen sal'u to ka tashi ka koma sham har koma su sham da umarni ya koma sham to haka kuma duk wannan ƙabiyar da za ta faru maza Allah ba ya faɗa mashi ta wannan za mu karanta wanda zai faɗa mana yanzu ya ce faktalaftu ana wa ma'awiya sai muka samu sabanin fahimta ni da mu'awiya fi wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda a cikin ayan nan da ke cewa wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim to anan sai muka samu sabani tsakani na da shi muawiya qala muawiya muawiya ce nazalat fi ahli alkitabi yace wannan aya tana magana ne akan ahli alkitabi dukiyar su da suke koyewa ita ce Allah tabaaraka wataala ya musu narko na azaba akan ta fa qultu abu zarr alghifari yace ni kausai nace nazalat fina wa fihim da mu da su da duk ta sauka akan su waɗanda ba su ba da zakka akai ba fa kana baini wa bainahu fi zaka sai rigima da jayayya ta kaure tsakanina da shi fi za ka cikin wannan matsala ko fi za ka cikin ma'anar wannan aya wa kataba ila usmana sai rubuta zuwa ga usmanu sayyidina usmanu domin gwamnansa ne a sham gwamnansa ne a sham za ka sai rubuta ma khalifa shine sayyidina usmanu yana kai ƙara abu zarin algifari yana gudun don take-take abin da ya gani abin da zai biyo ba kawai da kyau domin abu zarin algifari yana da karkuwa domin sun san kusancin shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a rundunar yaƙi masu cikin sojoji yana da tsananin goyon bayan watan wasu da yawa daga cikin mutanen sham wanda in yace su yi kaza duk inda yace su yi can za su yi to da haka kaga mu'awiya yana ganin akwai barazana don haka mai mulki bai son barazana da haka sai ya ce ya rubuta ma sayyidina usman dan affana yace to ga abin da ke faruwa fa rigima abu zarrin in fadi ya fadi in na fadi ya walwale sannan kuma yana samun magoya bayan da yake ta juyar da su to wannan magana da ya kai yana kai karan abu zanna al-gifari faka taba ilayya usman sai sinna usman ya rubuta wasiqa zuwa gare ni yace ani idan yace ka ka zo madina kawai ani damil madina faqadimtu sai na zo madina mana ka baro sham din ka taho da manzo Allah sallallahu ya ce ya za ka yi in sun fitar da kai daga nan cikin shi ma'ana masallaci yace in sun fitar da ni daga cikin shi masallacin annabi kenan yace zan koma sham ya ce to ya za ka yi in suka fitar da kai daga sham ɗin ya ce sai in koma cikin shi mazala ya ce to ya za ka yi in suka sake fitar da kai daga cikin shi sai ce sai ɗauki takobi sai ɗauki takobi sai da hali yayi mazala ya ce a'a ai ba haka za a yi ba na shi dai ta da kai yadda za ka yi ba in aka kai wannan yanayin da yadda suke so ka karɓa musu kawai kai idan suka kora ka ka koru kawai ka tafi can ya duk inda suka yi da kai ka yi can shi ne shawara ta da kai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu zara al-gifari kuma haka aka yace fa qadimtu ha sai na gabato madina fa kasura alayya an-nas hatta ka annahum lam yarawni da na zo madina aka riƙe man taro ana dandazo ga wani can wanda ke ta watan marƙabu da gwamnan sham gashi nan ya taho bari mu taimu gan shi ya ce sai ana ta gani na kamar ba su ma taɓa gani na ba sai ranar suka taɓa gani na an yi man dandazo in waɗanda sun hito in ga su shigo in waɗanda sun hito muna jin labarin wani labari wai ya hakikanin lamarin yake shi wai mai ma haɗa ka da mu'awiya ya ce to wannan abun faka sura alayyan nasu hatta ka annan ai ko da suke zuwa ba haka suke zuwa mu gaisa ba sai sun tamba me ya baro da ke sha muna ta jin wani ɗan ƙashi ƙashi menene menene hakikanin abin da ke faruwa ka annahum lam yarawni qabla zalika kai ka ce ba su taɓa gani na kafin wannan ba fa zakartu zalika li usmana shi ma wannan dandazon da ake mani da tururuwar da ake mani sai ta tamin da hankali saboda can gudun gwamnati in zan barazana ga gwamnati ya koro ni ko to na ga alamu kuma nan ma ina iya zama barazana ga gwamnati saboda tururuwar da nake ake mani fa zakartu zalika sai na ambata wa sayyidina usman zalika wannan fa qala li yace to khalifa ina fa jin tsoron abin da ke iya biyo baya saboda zaka ga irin dandazo da tururuwa da ake wajena yace don haka kaji kaji sai ce in shi ita tana haita ce babu damuwa in shi ita in kaso tana haita ka iya fita kaɗan nisanta da madina domin gudun fitintinu domin gudun fitintinu fakuntu ƙariban ko fakunta fakunta ƙariban wani kan ce fakuntu fakunta ƙariban ko da kake in ka ɗan nisanta fakunta ƙariban kana kusa da mu kana kusa da mu kai nisa da mu ba aka ci shi ne ma'ana shi ko fa kunta qariban in zaka dan nisa ta kakka nisa ta watan da nisa kwarai a nan kusa kusa dai ka dan tsaya kusa kusa dai ko kwa ko ka dan nisa tan to baka yi nisa ba kunta qariban kana kusa fadhaka alladhi anzalani hadha almanzil to kaji dalilin saukata wannan wuri rabaza da ka tambaya walau amaru alayya habashiyan lasami itu wa ada'atu bayan daga nan ko bawa bahabashe za su ce shi a sarki na to la ada'atu yace zan bi shi zan yi biyayya yace zan bi shi zan yi biyayya shi Abu Dharr al-Ghifari mutum ne wanda yake mai kafewa akan gaskiya in ya gane gaskiya bai shakka kowa in ya gane gaskiya bai shakka kowa don haka watan kamar da abu imamu ahmad da abu ya'ala suka ruwaita annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaifa tasnau idza ukhrijta minhu ya za ka yi an fitar da kai daga gare shi shine masallacin annabi qala yace ati shama yace zan je sha yace kaifa tasnau idza ukhrijta minha ya kake to ya za ka yi an fitar da kai daga sham din kuma kaga an fitar da shi din an fitar da shi daga sham din qala yace a'udu ilayhi zan komo mashi masallacin naka ya rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaifa tasna'u idza ana karanta mai abin da zai faru ne daga kaza zai faru bayan haka kaza ya faru bayan haka kaza ya faru duk wannan ta fuskar bada labarin gaibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yace to kaifa tasna'u idza ukhrijta minhu ya zaka yi kuma wani mataki zaka dauka ya ka fitar da kai aka sake fitar da kai minhu daga masallacin nawa ƙala ya ce adribu bi saifi ya ce zan zara takobina ƙala man zala sassu na ce ala adulluka alama huwa khairun laka min zalika wa aqrabu rushida ya ce bana wa aqrabu rushida bana shiryatar da kai zuwa ga abin da yafi dacewa ba daga wannan ya ce tasma'u wa tudi'u wa tansaqu lahum haythu saquka in an ce kaji ka ce kaji tasma'u sannan ko tudi'u kai da'a ka ji ka yi ɗa'a kuma inda aka kora ka kai can shi ɗaya ne maganinka tsakaninka da su shi ɗaya ne maganinka tsakaninka da su haka watan ya ce to
حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأهنة بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور خبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا الجريري حدثنا أبو العلاء بن الشجيري شجي وشخي شخيل أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الذين بشر الكانزين برب يهمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على علمة صدي أحدهم حتى يخرج من نبض كتفه ويوضع على نبض كتفه حتى يخرج من علمة صديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية إلى سارية وتبيته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا
حدثنا أياش حدثنا أياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي الألاء عن الأخنف بن قيس قال جلست حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء أبو العلاء بن الشخير أن الأخنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكاذبين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضأ على حلبة ثديي أحدهم حتى يخرج من نقض كتفه ويوضع على نقض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولاه فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يقلون شيئا حدثنا عياش عياش يا ذن تدم قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ذن تدم قال حدثنا الجريري جريري يا ذن تدم عن أبي الألا يا كربو دقا أبي الألا عن الأخنف بن قيس يا كربو دقا أخنف بن قيس قال جلست ناظرنا وأن إسنادي كينا يا فاروشي سيتي حا حول السند معناه وتريكي وأن إسنادي انكرم وني an yana da isnadin yana da hadisin ta hanyoyi guda biyu yana da hanyoyi guda biyu in ya ƙara sai ya ce watan in ya koro sai tsaya sai ya ce kuma ha ha ma'ana hawwala sanad zai baka wani isnadi sabo sai ce wa haddasa ni ishaq ibn mansur ta wata hanya kuma إسحاق بن منصور يا ذن تدم قال أخبرنا عبد الصمد يجي عبد الصمد يا ذن تدم قال حدثني أبي بابانا يا ذن تدني قال حدثنا الجريري جريري يا ذن تدم قال حدثنا أبو الألاء بن الشخير أن الأخنف بن قيس حدثهم قال أبن أخنف أخنف بن قيس يجي جلست إلى ملئ من قريش ناظرنا زوا قوة جماعة من قريش فجاء رجل sai ga wani mutum ya taho kashin sha'ari mai kaushin gashi wasiyabi saboda sifa ce ta sufaye a wajen jikinsu da kuma abin nan ɗinsu tufafinsu wasiyabi mai kaushin tufafi wal hay'ati mai kaushin watan sifa hatta kama alaihim har ya tashi alaihim a kansu ma'ana ya zo ya tsaya a kansu ƙala shi ba wannan shi ba wa Allah ne sai ya zo ya tsaya akan su fa sallama sai ya sallama da ya sallama sun maƙala ya ce bashiril kanizina ka yi bishara da masu ɓoye dukiya kanizina daga kanzi ne masu binnewa masu turbuɗewa masu ɓoyewa ko waɗanda ba su fitar da zakka ka yi musu bishara wannan ta hakkumi ake ce da shi bishara da abin ƙwarai ake bishara to amma cewa fa bashirhum bi azabin alim sai a ce gaske kenan tahakkumi ne yace bashiril kanizina bi raddufin da wasu konannun duwatsu duwatsun da aka kona suka yi zafi suka yi baki waton kai musu bishara da waɗannan duwar watsini huma alaiha fi nari jahannam waɗanda ake kona su alaihi ko yuhma alaihi fi nari jahannam waɗanda ake kona su alaihi akan shi fi nari jahannama cikin wutar jahannama summa yudau hala ala halamati saddiyai ahadihim sannan sai sun konu sun konu sun konu sun konu sosai duwatsun nan sannan yudau a zo a aje su ala halamati sadiyai ahadihim a bisa watan tudun maman kowane ɗaya daga cikinsu waɗanda suke hana zakka sai an ƙona duwatsu cikin wutar jahannama za a ɗauko za a aza shi a kan maman kowane ɗaya daga cikinsu halama abinda halama ɗan tudun mama ko na namiji ko na mace ta wannan ɗan tudun ko ɗan tsini na kan mama to daidai nan ake aji waɗannan duwatsun hatta ya kurja saboda tsananin zahinsu za su rika zaizaye wurin za su rika zaizaye wurin za su rika zaizaye wurin har su huda wurin su yi ta ci su yi ta ci su yi ta ci har su kullo ta baya har su kullo ta baya hatta ya kurja min nugdi katifihi har su fita daga ɗan doron nan na kafaɗa ce ka san kafaɗa tana da ɗan doro haka wanda ya dan bankaro haka to wannan ya dan bankarowar to har dutsen ya fita daga nan wayudau sannan sai a saki azawa kuma ala nugbi abisa dan doran nan ko tankoran nan na katifi ka fada sa ta ya kurja min halamati sadihi har ya fita inda aka sanyo shi farko ya tazalzal zai rika raurawa sun mawalla da ya faɗi wannan magana sai ya juya ba da fajala sai ila sariyatin sai ya zauna ila sariyatin zuwa watan wani ginshiki da ginshikan masallaci wata bi ituhu sai na bi shi wajalastu ilaihi na zanna ilaihi kusa da shi wa ana la adri man huwa a wannan lokacin ban gane kowa ne ba ban ma san kowa ne ba fa qultu lahu nace da shi la ural qauma illa qad karihu alladhi qulta ni ina ganin fa mutane ba su ji daɗin irin maganganun da kai ba fa wannan bayani da kai mutane ba su ji ba sun kyamaci sun ki wannan magana da kai qala innahum la yaqiluna shay'a yace fita batun su ba san komai bane la yaqiluna shay'a ba san komai ba qala li khalili cikun shi ne qala li khalili qala man khaliluka qala man khaliluka
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر عهدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتي هم عن دين حتى ألقى الله قال لي خليلي sai zai ba shi bayani ko da kaji na ce la ya kilu na shay'an ba su fahimta komai to bari ka je da bayani yake bari ka ji dalili na ji Abu Zurna al-Ghifari wanda ya sanar ce ma la ya kilu na shay'an yace qala li khalili badadina sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya ce da ni ƙala kahin ya faɗi mai khalilu hudin ya ce ƙultu sai na ce da shi man khaliluka wane ne khalilin naka waye ba daɗin naka ƙala sai ya ce annabiyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah shine khalili tun sannan ka ce ya abazarrin ya abazarrin ƙala li khalili ya abazarrin ƙala li khalili ya abazarrin to sannan sai aka samu dan fasli tsakani domin an mai tambaya qala li khalili to tun bai tun bai faɗi mai halilu din yace ba sai aka ce man khaliluka sai yace qala sai yace annabiyyu qala annabiyyu ba qala annabiyyu ba ba qala za a ga kamar yayi daidai da qala annabiyyu tunda qala annabiyyu ya abazarrin aba haka yake ya abazarrin muta'alliqin qala li khalili ne amma kala waye khaliluka kala yace annabiyu manzalla ne khalili ai annabiyu khalili manzalla ne badadi dinna abinda khalili ya ce ya aba zarrin sallallahu ta'ala sallam ya abu zarri a tubsir uhuda shin ka ga dutsen uhudu kana gan dutsen uhudu qala sai abu zarrin ya ce fa nazartu ila shamsi sai na dibi zuwa ga rana fa ma baqiya minan nahari watan abin da ya rage minan nahari na yini wa ana ura ina kuma zaton manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yursiluni fi hajatin yana nufin zai ake ni akan wata bukata kuma gashi rana ina dibin abin da ya rage ga rana kuma manzo Allah zai aike ni kaga yana faɗa ma har yanayin da wannan waje aka faru har yanayin da ake ciki Abu Zar al-Ghifari yana faɗa to amma manzo Allah ya tambaye shi ina amsa atufsiru uhudan qultu to kaga sannan ya dawo yace qultu nace na'am i amsar atufsiru uhudan an gane manzo Allah sallallahu ta'ala sallam qala sai manzo Allah ce ma uhibbu annali misla uhudin dhahaban unfiquhu kullahu illa thalathata dananira وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله yace ma uhibu abinda manzo Allah ya ce abinda nake so man wasu sun fassara ta mausuliya ce saka ce ma uhibu manzo Allah ya ce ni abinda na fi so anna li mithla uhud to kaji dalilin a tafsir uhud ko ka san dutsen uhud in za ka yi mutum waton magana ka ce ka san kaza kuma ka san ya sani fa amma takidi ne za ka yi wa Allah wa abuda sai ce Allah wa abuda ai ya san guda Allah ne amma sai in za ka tambaye shi saboda karan tsanin sai ka ce wa abuda ba kana tambaye shi kan wani abin da baka sani bane ba ko wani abin da bai sani ba ko ya ƙara da kai a'a sai ce Allah to ƙarfafa mashi maganar da za ta zo bayan wannan ce kaga dan takidi kenan to haka nan atufsir uhudan yanzu kaga dutsen uhudu yace na gani ya rasulullahi sai ce to kamar girman dutsen uhudu a ce ina da shi ina da shi to in fiqhu zan ciyar da shi shi da abin da nake so in ciyar da shi dukkan shi in fiqhu kullahu illa thalathata dinanira in akwai abin da zan rage bai wuce dinanir dinari uku dinari uku ya ce to haka na ji daga manzan Allah wanda ya ji haka daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam shi ke maganar ya yi ra'ayin tara dukiya a jeboyi ya ce haka na ji daga manzan Allah manzan Allah ke cewa a ce yana da kamar dutsen uhudu zai ciyar da shi ya taba da shi ya taba da shi har ya kare abin da zai raga kawai dirhami dinari uku wa inna haula ya ce fita mutum waɗannan wanda kake cewa kana ganin ba su ji daɗin magana ta ba yace ku tabbatun su inda yake cewa la yaqilun ko shay'an yace inna haula ila yaqilun sai saki mamita yace waɗannan da kake gani ba su da hankali ma'ana wanda ke gogoriyar sai ya tara dukiya ya boye bai ci bai ciyarwa ci shine bai da hankali haka yake cewa yace inna daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu yajma'uha man la aqla lahu inna ma yajma'u lad dunya su dai ra'ayinsu kawai bukatar su kawai su ta tara duniya shine rashin hankali inna ma ke be muradin su manufar su su tara duniya la wallahi yace da Allah na rantsi la as'aluhum dunyan wala astatihim an dinin ni ne maganin su ba radda mutum zai ji na ce ina da bukata ce la as'aluhum dunyan ban taɓa roƙon su komi abin da ya shafi duniya bukata kuɗi wani abu la as'aluhum ba da zan tambaye su kuma wala aftaftihim kuma wajen ilimi na koshi banda bukata da su dan na shawo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ranar da zan yi fatawa wani ilimi na addini daga gare su da ka iya kata da su kallo ba ruwa na da in tambaye su kudin su ko ban tambaye su sana addini in wala astaftihim an dinin hatta alqallah kaji matakina har ya hadu da Allah
babu infaqil mali fi haqqihi babu infaqil mali fi haqqihi wannan babu yana magana akan ciyar da dukiya ta fuskar da Allah ya ce a ciyar tafiyar da dukiya ta fuskar da Allah ya ce a ciyar da ita dukiyarka taka ce kam Allah ya baka amma fa akwai dokoki a kanka na ya za ka yi da ita ba za ka ce ai tun da abinka ba ne in ka ga dama zuba kwata in ka ga dama haɗa ta ka banka mata wuta ta ƙone in ka ga dama duk yadda ka yi da ita a'a ko kaɗan ai taka ce amma fa ba famanan ba wato ajiya ce ajiya ce kai wakilin Allah ne a cikin wannan dukiya da haka wani sai ce wa an fiƙu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga abin da aka sanya ku khalifofi a ciki kai in biliyan ɗari nawa gare ka khalifan Allah kake a cikin wannan dukiyar to daga naɗa ka halifa kuma shikenan wanda ya naɗa ka bai da iko kar ai shike da iko tashi ce za ka kullum za a ce ranka da ya za a yi za ka dole sai an saurara ya Allah ya ce ayi ya manzo Allah ya ce ayi kamar wani ma'aikacin da gwamnati ta naɗa shi akan baitul mali ina da ta cewa a ciki bai da ta cewa dole saurari ya gwamnati ta ce a yi ya gwamnati ke so a yi don haka sai Allah ta'ala ce to an fi ku ku ciyar daga dukiyar da muka sanya ku ku khalifofi ne a ciki ba ta ku bace ha khalifofin Allah ne kawai a ciki don haka kana da dukiya kai khalifan Allah ne akan wannan dukiyar don haka za a jiya ake ciyar da dukiya da Allah tabaraka wa ta'ala ce a ciyar حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل اتاه الله حكمه وهو يقضي بها ويؤلمها
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها wannan hadisi Muhammad ibn al-Musanna ya zantar da mu inji Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari rahimahullah ce haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala yace haddathana Yahya shi kuma yace Yahya ya zantar da mu shi kuma yace an Isma'il ya kabo daga Isma'il qala yace haddathani Qais yace Qais ya zantar da ni an ibn Mas'ud ya ji daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي ناجي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أنا تعالى حسدا يجي باب قول النئمر وني قول النئمر وني إلا في سنتين sai a cikin abubuwa guda biyu ma'ana ka ga wani abu da wani abu ka ce kai ina ma ni ke da wannan ina ma ni ke da wannan to hasada kenan to babu inda ta halatta shari'a ta yadda da ita illa fi sun sai cikin abubuwa guda biyu rajulin atahu Allahu malan da ka sai yayi itiba'i yace rajulin ba ya ce fisnataini ba to fisnataini to ai wannan rajulin din badalin daga isnataini isnataini majruri ne da fa majrurun bil ya'i saboda fadin nan fisnataini yace rajulin yace mutumin da atahu Allahu mala Allah ya bashi dukiya fa salladahu kuma ya hore shi ala halakatihi fil haqqi rajulun mhm to ya bar isba'in kawai mhm la hasada illa fi sanataini sai ce rajulun ya dauke shi mubtada atahu Allahu malan fa salladahu ala halakatihi mhm rajulin an yi itba'i ga isnataini mutumin da Allah tabaraka wataala ba shi dukiya fa sallallahu ya hore shi ala halakatihi fil haqqi cikin ciyar da ita ta hanyar gaskiya cikin ciyar da ita fil haqqi to kaga shine mudabaka infa babu infaqil mali fi haqqi inda ya cancanta inda Allah ke so to wanda kaga Allah ya ba shi dukiya dan samun dukiya alkhairi ne kuma Allah ya maka muwafaka ka ciyar da dukiyar inda Allah ke so shi ma wani alkhairi ne ba kowa ke tara haka ba wani za ka ga sai dai guri kai da za mu samu da za mu samu kuɗi kai za mu yi Allah hidima za mu yi Allah aiki za mu gina masallaci za mu gina makarantu za mu yi kaza za mu tafi amma kuma magana iyaka ta kenan Allah bai bashi ba kaga yana da kyakkyawar zuciya wani kuma an bashi dukiyar amma ba a yi masa muwafaka ga ya ciyar da ita inda Allah ke so ba kaga wani kenan za ka shi duk inda Allah ke so a tafiyar a kashe dukiyar shi ba ne ke kashe ta ba kaga shi ma bai samu wannan muwafaka ba ya samu kuɗi ka amma bai samu muwafaka ba to wani kuma sai aka hada mashi biyu to wanda kaga an hada mashi biyu to in ka gan shi yana ciyar da dukiyar shi saboda Allah sai ka ce kai ya ce ina ma na zama mala isa karatu ce bai da aiki sai gina masallatai da makarantu har ya kai yana gina jami'a ta musulunci jami'a ta alkur'ani kaga man atahu Allahu malan fa ahlakahu fi haqqihi ya ciyar da ita shine ahlakahu ya ciyar da ita fasalladahu ala halakatihi fi haqqihi fasalladahu Allah hore shi akan ciyar da dukiyar a cikin haƙƙin ta ma'ana inda Allah ke so wa rajulin atahu Allahu hikmatan haka nan wanda Allah tabaraka mutumin da kaga Allah ya bashi hikmatan ilimi hikmatan wata baiwa ta fahimta fa huwa yaqdi biha na hukunci da ita wa yu'allimuha kuma yana karantar da ita sai abun ya burge ka cewa wannan Allah ya bashi ilimi Allah ya masa muwafaka ya bashi ilimi kuma ya bashi muwafaka yana aiki da ita ya qadibi yana yana aiki da ita sannan kuma yana karantar da ita wannan ita ma wata muwafaka ce to wanda kaga Allah ya hada mu wa'annan muwafakoki da yawa to kai guri shi kace ina ma a ce ni ne wani sai ka faɗi cikin wasu malamai wanda suke da hidima ga addini ina ma a ce ni ne wani to
باب الرياء في الصدقة باب الرياء في الصدقة wannan babu yana magana akan riya'i munin riya a cikin sadaka me yaya hukuncin riya take abinda ake ce ma riya mutum yayi abu ba don Allah ba don a gani a yaba a ce shi wane ne shi yayi kaza ai shi ke kaza to wannan ita ce manufa don haka za a ga ba aiki ba ne aiki niyya zuciya ta ce wani abu kaga fa ciyarwar da wanda ya don Allah da wanda ya don mutane in ka dibi zahirin abu hudu ne wanda ya tara mutane ɗari duk ya ce da su wanda ya tara mutane ɗari duk ya ce da su aikin su bai iri ɗaya ba aikin su ya iri ɗaya in ka gani zaka ce iri guda ne amma wajen Allah ba iri guda ba ne wannan don mutane yayi wannan don Allah ya yi amma su mutane ba san wanda ya don Allah ba da wanda ya don mutane to wannan shi ake ce mariya to mi yaya take ga sadaka
لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين تو ma'ana kenan tarjamar sai ta samu fasarar babin batawar riye ga sadaka batawar da rusawar da riye takewa sadaka saboda bai ce komai ka sai ce da kaulihi ta'ala saboda faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu to an gano abin da yake nikin tarjuma kenan a riye tana bata sadaka kenan la tubdilu bi sadaqatikum ko kada ku ɓata sadakokinku bil manni da manni watan gori nan fairu nan ba muke masa kaza nan ba muke masa kaza wayan ma wai shine zina da baki magana ya ciyar da shi ya dauki nauyin karatun shi ya yi mai kaza ya yi mai kaza amma da ta kama wata rana watakila ya yi mai abin da bai dace da haƙƙinsa ba to ko ya yi ma abin da bai dace da haƙƙinka ba wancan aiki da ka yi don Allah ka yi kaka kalle shi sai ce wai yanzu a cewa ne mu muka yi mishi kaza ba mu muka yi mishi kaza mu muka yi mishi kaza kamar da fir'auna yake cewa dan Musa alam nu rabbika fina walida wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin to shi da haka shi malam Musa da ya zo mai da martani bai da jawabi sai ce tilka ni'matu tamunnuha alayya an abata bani Isra'il kana mun gori to kaga ambaton ni'ima shine gori to kada ku kada ku bata sadakokin ku da ambaton kunyi kunyi kunyi kuke yi kuke yi gori kenan wal adha da kuma cutarwa adha cutarwa ba gori bane shi cutarwa da ba yake yace ai ka gansu da aka zo yana bara yana bara sai yace dauko ka bashi da in baka bashi wannan ne yana ne yana mana fitina in za a kai awa daya yace bashi ana bashi wuce to kenan mun huta yace amma da baka bashi wannan yana iya minti 30 yana wannan bara zai ya dame mu ya hana musu kuni kaga yayin sadaka fa ko zahiri yayin sadaka amma ya bata ta da me bil adha da cutarwa to huskokin adha yana da yawa a cikin sadaka to sai har ya zuwa yaushe har ya zuwa sai an kai karshen ayar ila qaulihi yace la ya alladhina amanu la tubdu sadaqatukum bil manni wal adha don sai an kawo tashbihi kallazi yunfiqu fa shine mudabaka kamar mai ciyar da dukiyar shari'a annasi don mutane su gani su ce na ciyarwa fa shine babu riya fi sadaka kaga kenan in an tsaya nan mudabakar ma da ta sa Imam Bukhari ya kawo wannan aya ban ma ji ta ba ban ma fahimce ta ba ma'ana alaka yace mai yin sadaka ya biyar da gori da cutarwa to kallazi yunfiqu malahu kamar mai ciyar da dukiyarsa ne wani hikima ne al'imamun bukari ya yi a matsayinsa dukka a gano ita ayar nan fa farkonta abinda take magana mannu gori da cutarwa a sadaka to amma sai ya ce kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar mai ciyar da dukiyarsa don mutane su gani su ce yana ciyarwa amma bai yi cikakken imani da Allah ba domin Allahn da ya ce ya yi da ya cikakken imani da shi ba zai zo bata ba ba zai zo kuma ba zai kalli halitta ba ma Allahn kawai zai kalla a ciki kuma bai imani da ranar lahira ba domin lahira duk ake wa ajiya to ya bata abin shi balle ya je lahira ya tarar kaga bai imani da ita ba da ya imani da ita ba zai yi don mutane ba misalin mai ciyar da dukiyarsa ta fuskar riya mutane su gani su ce yana yi to zai faɗi cikin rashin morewa cikin rashin morewa da ƙarshe ba morewa da ƙarshe ba natija da ƙarshe ba sakamako sai ce kallazi yunfiku kamar sali safwan yadda kasan Allah ta'ala ce da kasan fan dutse falalan dutse ne alaihi turabu wanda turbaya tana kan wannan falalan dutsen fa asabahu wabilun sai mamakon ruwa ya sami wannan turbaya da ke kan wannan falalan dutsen fatar kausallan da aka rika sheka ruwa yana wanke ta yana wanke watan turdan nan sai da ya mai da wurin fako sai da ya mai da wurin tas shine saldan watan tas shararre ba kawai kai ka ce ba a taba aje wata kura sama ba ba a taba aje wata ƙasa sama ba to haka infaki ba don Allah yake ba za a tara za a tara za a tara za a tara amma tunda ba don Allah kai ba za a jira tashi alkiyama a gai a gaurin tas ba komi ko asari babu eh in ƙasa ta zuba a falalan dutse aka yi ta mamakon ruwa in an ce ko asari ka gwadi inda ƙasar take baka yi gwadi saboda ko asali ruwan nan bai bari ba wabilun ba a saba ha wabilun fatara ka saldan sai ya bashi saldan watan shararre tas ba komai la ya ƙadiru na ala shay'in mimma kasabu ma'ana ba su da ikon samun sakamakon abin da suka tsururuta yadda ka san ba su iya kola kato wani abu na kura daga dutsen nan saboda ruwa wanke shi to ko haka ba za su yi ba na samun sakamakon abin da suka aikata na infaki wanda suka yi ba don Allah ba saboda mutane wallahu la hadi qaumal kafirin Allah bai shirye da mutanen da suke kafirai وقال ابن عباس عبد الله بن عباس yace kaga ma'ana wannan aya ta karantar da mu tarjama duk wanda ya ciyar ba don Allah ba bai da sakamako duk wanda ya ciyar ba don Allah bai da sakamako abin da Imam al-Bukhari ya bude da shi wannan aya ta alladhi da amalla tubtu bi sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokin ku da gori da cutarwa ai gori da cutarwa na na me na bata sadaka ko to amma sai aka yi tashbihi kallari kar ku kai ba ku da amfani ga sadakokin da kuka yi don kun bata kun yi gori kun bata kun cutatar to sai aka yi tashbihi kamar ya aka ce kallari yunfiqu malahu ri'a'an nas to nan ne magana tarjuma kamar mai ciyar da dukiyar shi dan mutane su gani su ce yana ciyarwa fa ga kaida ta balaga mushabbahu yahi aqwa min al mushab mushab min al mushabbah bihi mushabbahu bihi aqwa min al mushabbah mushabbahu bihi aqwa min al mushabbah in aka ce zaidun ka asadin zaidu ka zaidu akai sadaukanta to kamar wa kamar zaki to ai ittifaqan zaki yahi shi sadaukanta amma don ka gano mada shaja'atihi daidai gurgudun irin shaja'a shi ta ce to bari a faɗa ma wanda ittifaqin kowa san sadaukanta shi amma yanzu nan kowa san zaki a kawa ko me zai ji to haka kenan yanzu mai yin riya a kawa daga mai yin gori da cutarwa har tun da aka kamanta mai gori da cutarwa da mai yin riya za ka ce kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas
صلدا وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي صلدا ليس عليه شيء يا تفسيري تفسيري فتركه صلدا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سيتي معنى صلدا ليس عليه شيء وند أن شاري شيء تس بقوتكم وتكسا أكي فندوس اندا أن شاري شيء أن وانكي شيء تس ba komi laisa alaihi shay'un ba komi na wani alaman wannan turabun din to kaga wannan athari na wannan tafsiri na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma watan wannan abin nan ne taliki ai Imam Bukhari bai faɗi isnadin shi ba haka Abdullah ibn Abbas ko yace hadathana fulano hadathana fulano har akai ibn Abbas babu to me sunan shi taliki kenan bayan ta'aliki me huskar ta'aliki wannan ta'aliki kamar da aka saba mai da ta'alikukan al-Imam al-Bukhari zuwa ga huskokin su aka ce to wannan dai al-Imam al-Bukhari bai ambata shi ba can baya isnadin nashi ba zai ambata shi ba nan gaba isnadin nashi to yaya aka yi sai aka ce an binciko Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd ya kawo shi da isnadin shi Abd ibn Humayd a tafsirinsa ya kawo shi
وقال إكرمة نعم وابل محمد بن جرير با عفوا با عبد بن حميد با اثرين غبن اكرما شيني عبد بن حميد يا واتن رويتا اما wannan محمد بن جرير الطبري shi ya kawo shi Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi da isnadi shi mai tafsiri Sheikh al-Mufassirin ya kawo shi har kan Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya ce saddan laysa alayhi shay'un shine mana وقال إكرمة إكرمة وابل وابل مطر شديد والضل الندى يجي إكرمة يجي إكرمة مولى ابن عباس بررا عبد الله بن عباس ne shi إكرمة kuma almajirin shi ne shi kuma kaji wannan athari nashi na wannan tafsirin an ce fa asabahu wabilun wabilun mamakon